إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau uwa musulmi yau hudubar mu za ta yi magana ne akan lamarin da ya shafi wutar jahannama wadda ita ce mafi girman azaba ga baki daya babu wani dan adam basaraki ne kuma wani iri ne wanda ya mallaki azaba wadda ta kai ga azabar wutar jahannama babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ya ɗora mu a doron ƙasa ya aiko manzanni suna karantar da mu lokaci bayan lokaci sa'an nan manzannin nan sun bar muna littattafai waɗanda muke karantawa muna samun shiriya da haske daga Allah wanda ya halicce mu ne domin mu bauta mishi ya muna alkawali idan muka bauta mishi to zai ba mu gidan aljanna idan ko muka saba mishi to babu shakka akwai wata irin wuta wadda ya halitta wadda a cikinta ne zai kona dukkanin waɗanda suke saba mishi wannan wutar uwa musulmi al'amarinta al'amari ne mai girma domin ko allah maɗaukakin sarki ya suranta wannan wutar a gurare daban-daban a cikin alkur'ani sura mai ban tsoro kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisan shi ya suranta wannan wutar sura mai ban tsoro wanda shi a rayuwar shi saboda irin yadda ya hangi wannan wutar domin allah maɗaukakin sarki ya gwada wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuta annabi ya dubi wannan wutar ya ga irin tashin hankali da azabar da ke cikinta to fa annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa ya san Allah ba zai kona shi a cikin wannan wutar ba amma kuma ya rayu rayuwa wadda take mai ban tausayi yana yawaita kuka yana karamtar da dariya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau alimtum ma alimtu labakaitum kasiran wala dahaktum qalila yace da kun san abin da na sani da kun ga irin abin da na gani to da lallai kun yi kuka kuka mai yawa a rayuwarku ta duniya sa'annan da kun yi dariya dariya wadda take kalilan saboda irin tashin hankalin da ke gare ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambaya ga mala'ika jibril ya ce wai me yake faruwa ne ban taɓa ganin mala'ika mika'il ya yi dariya ba ina ganin mala'iku su ne mini dariya suna kuma mini annashuwa to amma kuma na ga mala'ika mika'il can tsayi ya saba ma dukkanin mala'iku ban taɓa ganin yana dariya ba sai mala'ika jibril ya ce ai mala'ika mika'il bai koma yin dariya ba turar da allah ya halicci wuta saboda irin musiba da kuma tashin hankalin da ke cikinta a bisa wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabban shi hanyar da za su bi su ƙaurace ma wannan wutar ya ba su fomula wadda idan suka yi amfani da ita to za su kauce ma wannan wutar tare da haka kuma ba su saki jiki suka ce mu sahabban annabi ba ne suka ce a cikin alkur'ani allah ya yabe mu guri daban-daban a cikin alkur'ani allah ya faɗan muna aljanna guri daban-daban annabi ma ya riƙa lissafa mu yana faɗin martabobinmu da darajojinmu na aljanna wallahi sahabbai ba su yi haka ba a kullum cikin tashin hankali suke da tsoron wannan mummunar azaba wannan azaba wadda take uwar azabobi uwar musibu mafi girma bisa ga wannan ne suka rayu rayuwa wadda take mai kyawu rayuwa wadda take cike da taka tsantsan har suka zamo ɗaya daga cikinsu baya miƙe jiki ya sukurkuce ya yadda da duniya ya bi jin daɗinta a ko da yaushe abin da yake gurin Allah na azaba shi suke matsoro abin da yake gurin Allah na rahama shi suke kwaɗayi a ko da yaushe don haka kwana suke yi suna sallah yinnansu da dama azumma suke yi daga cikinsu akwai masu saumu dawud daga cikinsu akwai waɗanda suke sabke alƙur'ani a cikin kowaɗanne kwanaki uku wasu sati ɗaya suke yi wanda ya ɗauka ya riƙa sauke alƙur'ani a cikin wata biyu wannan yana daga cikin mafi raggancin mutane wanda babu shi a cikin sahabbai ga baki ɗaya domin ku rayuwarsu rayuwa ce ta tsoron Allah haka ma babu wanda mutuwa ke zoma daga cikinsu hatta siddiqul akbar face mutuwar ta zo mishi yana kuka yana zubar da hawaye hawaye masu matuƙar zafi idanu za su yi jajir mutuwa ta zo mishi ba wani abu yake dubi ba face wutar Allah ba wani abu yake tsoro ba face wutar Allah yana dubin bai aikata ma Allah komai ba yana dubin rayuwar shi ta duniya ya bata ta ne kurum alhalin kasancewar sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhalin kasancewar Allah ya faɗi a cikin alkur'ani radiyallahu anhum alhalin annabi ya lissafa su ɗaya bayan ɗaya yana wani filjanna fulanun filjanna fulanun filjanna amma kuka suke yi a lokacin mutuwa hatta siddiqul akbar haka ma alfaru mutuwar shi ma ta same shi yana kuka usman bin affan yana rungume da alkur'ani aka kashe shi gashi ko annabi ma ya mishi bushara ya ce suna can an shirya mishi wata irin liyafa ta tarbu a ainihin rayuwa ta barzaku wadda cikin masu tarban shi akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai sakankance ba kuka yake yi yana dubin wai mai ya aikata ma Allah yaya al'amarin yinin kiyama yake yinin nan wanda yake mai tsanani yinin nan wanda yake cike da tashin hankali yinin nan wanda yake cike da musiba wanda Allah maɗaukakin sarki ya suranta da aqammatul kubira yace yauma yatazakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara Allah madaukakin sarki yace idan uwar uwar musibu mafi girma ta zo wacce ce uwar musibu mafi girma yana ainihin ishara ne zuwa ga yinin kiyama wanda a cikin shi ne za a kona bayi masu yawa wanda a cikin shi ne za a kasa mutane gida dubu kashi 999 za a jefa su a wuta ƙwara ɗaya ne kawai cikin kowane dubu ake jefawa a cikin aljanna la haula wala quwwata illa billah to a wannan yinin fare mutum yake tuna abinda duk ya aikata kayi zalunci can kayi zalunci nan ka cinye kuɗin marayu ka cinye kuɗin marar lafiya ka zalunci wancan ka zalunci wannan ka aikata saɓo kaza ka sha giya a can kayi zina a nan ka yi annamimanci duka abin da ka aikata ga baki ɗaya za ka tuna su wa burri zatil jahimu liman yara nan za a bayyanar da wutar jahim ga wanda yake ganinta wanda a wannan lokacin ganin wannan wutar da irin yadda take haɓaka tana zaɓarɓaka zai sa nan take yaro saurayi wanda yake sabon ƙarfi za ka lalaba kan shi kaga yayi furfura mutane tashi suke suna faduwa mutane tashi suke suna faduwa ba maye kuma suka sha ba amma sun zama kamar 'yan maye bugu da ƙari mace mai naƙuda za ta haifi abin da ke cikinta ta take shi ta wuce ba ta san ta haifi shi ba saboda tsananin fitina da musibar da ke ciki mu dubi yadda tsananin raɗaɗi da zogi yake a lokacin da mace take naƙuda to saboda fitinar da ta hangu ta wuta da tashin hankalin da ke cikin farfajiyar kiyama babu wata mace wadda za ta iya haifuwar abin da ke cikin ta ma ta san da cewa ta ma san ta haifu dan da kuma ta rigaya ta haifa idan ta daga kai ta dube shi kauce ido take ba ta bukatar ta sake ganin shi yawma yafirru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnih Allah ya ce yini ne fa wanda mutum yake gudu daga dan uwan shi dan uwanka wanda kake marhabin lale da shi a rayuwar duniya wanda kake taimaka ma dare da rana da wanda ke taimaka maka dare da rana za ku rika gudu wa junanku babu wanda ke son ya ga wani haka ma mutum zai hanga uwar shi sai ya daka tsuki ya juya ya koma can uwar ta daka tsuki ba ta bukatar gane shi haka take gani kamar ta ga wani irin katon kumarcin maciji sai ta juya shi kuma ya juya ya nan yana zuwa can sai haɗu da baban shi baban shi ya daga kai ya dube shi haka yi bassaru na hum za a gwada musu su idan ya hango shi sai shi ma ya juya shi kuma ya sake juya ya kauce hanya haka suke dubin kawunan su kamar bakin kumarci haka ma mutum zai gudu daga matar shi wadda garin nemo mata jin daɗi ya halakar da kan shi wadda wajen nemo mata beta life ne ya ciyo dukiyar maraya a wurin bido mata beta life ya ciyo dukiyar mara lafiya da ke asibiti ya ci dukiyar ƙananan yara ya ci dukiyar tsofaffi a wurin nemo mata beta life babu abin da bai aikata na fasadi ba wani ma ya zubar da jini wani ya kashe ɗan adam garin nemo jin daɗin kurum to a wannan lokacin bai da abin ƙi tamkar waɗannan dalilin lissafa zai gudu ya bar matar shi ta gudu ta bar shi haka ma 'ya'yan shi za su gudu su bar shi ya gudu ya bar su kowannen su fa al'amarin da ke gaban shi shi kaɗai ne ke gaban shi ba ruwan shi da abin da ɗan uwan shi yake ciki la haula wala quwwata illa billah wanda wannan wutan 'yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya halicce ta kuma hura ta ake ta yi kullun sahe narullahil muqada wutar Allah ce wadda ake ta hurawa dare da rana hura ta ake yi wani hadisin ma za'ifi ya suranta yadda ake hurata an hura ta shekara dubu tana wannan launin ta canza launi ta koma wani launi na kaza aka sake hura ta shekara dubu ta canza launi har ta koma baka mai tsananin duhu ta saba mu irin wannan wutar wadda muke da ita a duniya wadda babu shakka wannan wutar ta isa ta kasance azaba 'yan uwa musulmi mu dubi irin zafin da ke ga ƙololon rana wannan da muke gani masu kimiyya sun ce tsakaninmu da rana akwai tafiya ta kilomita miliyan 148 amma mu dubi yadda zafin rana yake saukowa gare mu sun ce ga jikin ranar tururin zafinta ma'auni ya kai 6000 degrees celsius idan ma aka shiga can ƙuryarta ma'auninta ya kai kusan 20 miliyan degrees celsius sa'an na a kowane sakan na allah tana ƙona mai domin tana aiki da mai ne na hydrogen so a kowane sakan tana ƙona mai wanda yake ton ton ɗaiɗaiɗai har sama ga ton biliyan ɗaya na ainihin mai take ƙonewa wanda za za a tara jama'ar jihar sokoto ba mu kai yawan man da take ƙonewa a cikin kowane sakan ba to amma tare da haka ainihin kiyama wannan ranar za a ci muyi ta a jefa ta a ƙona ta a cikin wutar jahannama nama la haula wala quwwata illa billah idan za a iya kona rana a cikin wutar jahannama shin wanne mutum ne yake tunanin zai iya jure ma jahannama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace inna ahwana ahlin nari azaban lalle mafi sassabcin yan wuta ga azaba yace wani mutum ne wanda za a fitar da shi bakin gangar wuta sai a ɗauka garwashi ƙwara biyu a aza sai ya taka ya tsayu bisa ga kowane garwashi ƙarƙashin doron ƙafashi yana tsaye amma ya gali min huma dimaguhu saboda tsananin zafin wannan garwashin ƙwaƙwalwar shi ta fasa take yi la haula wala quwwata illa billah annabi ya ce wallahi innahu la ahwanu ahalin nari azaban yawmal qiyamah irin wannan mutumin shine mafi sassabcin azabar mutane a gobe kiyama har ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labari yace za a zo da mutumin da yafi kowa arziki a duniya wanda yafi kowa jin daɗi wanda ya tashi a cikin jin daɗi ya girma a cikin jin daɗi ya mutu a cikin jin daɗi ya mutu a cikin sarauta da bunƙasa za a gabato da shi a gobe kiyama sai a riƙa shi kurum a tsoma shi cikin wuta sakan ɗaya sai a fitar da shi idan an fitar da shi sai a tambaye shi a ce ka taɓa jin daɗin duniya hal ra'aita khairan qattu ka taɓa ganin wani alkhairi da ɗai hal marra bika na'imun qattu shin ko wata ni'ima ta taɓa shuɗewa gare ka da ɗai fa yaqulu la wallahi ya rabbi ya ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba ya ubangiji la haula wala quwwata illa billah wannan kuma hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu muslim hadisi na 521 babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka idan an jefa 'yan wuta a cikin wutar za a kaurara fatar mutum ta da zai iya jin daɗin ɗanɗanar azaba wallahi fatar dan wuta ta fi masallacin nan kauri ta kowane bangare za a girmamar da jike shi annabi ya ce hauren shi za a sa ya girman dutsen uhud domin ya ji daɗin ɗanɗanar azaba zaune fa yake cikin wuta wuta fita take cikin kunnuwan shi wuta fita take yana amanta a cikin baki wuta fita take a cikin hanci shi wuta fita take a duburar shi babu wata kafa ta jikin shi face wuta ce take zuba wutar tana zagayawa cikin jikin shi duk inda jini yake iya zagayawa la haula wala quwwata illa billah wanda fa suna cikin wannan wutar suna hargowa mala'iku na ta musu wulakanci ana cikin haka Allah madaukakin sarki zai sa a kawo musu abinci wane irin abinci ne za a kawo musu wata itaciya ce wadda ake kira shajaratul zakkum shajaratul mal'una wata la'ananniyar itaciya ce da ake ce ma itaciyar zakkum wadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari yace innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim wannan itaciyar ta saba ma dukkanin itacen da ke duniya itacen duniya ruwa ake ba su suna tsirowa itacen duniya idan an sa su a cikin wuta konewa suke yi to ita wannan itaciyar ba ruwa take sha ba wuta take sha da wuta ne ake ban ruwanta sa'an nan wuta ba ta iya ƙona komai daga cikinta itaciya ce ta musiba wadda ta fitar da ‘ya'yan musiba ‘ya'yan wuta allah maɗaukakin sarki ya ce fa'innahum la'aƙiluna minha ya ce lallai kuma mutane za su riƙa ci daga wannan ‘yan wuta za su riƙa ci daga wannan itaciyar famali'una min halbutun kuma su rika cika cikkunansu da wannan itaciyar gashi ko can baya ya ba da labari ya ce tsal'uha ka annahu ru'usu shayatin idan ka katsa ɗanɗanta abinda itaciyar take fitarwa idan lemu ne ko mangwaro ne ko gwaiba ce ko menene za ka gane shi kamar kan shedanu kamar kan 'ya'yan iblis haka yake ka ɗauko ka kai ga baki suna la'anarka wannan abin da kake ci yana faɗin la'anannan Allah yana zagin ka yana faɗa maka zance mai muni ga wuta kuma tana zazzagayawa cikin jikin ɗan adam la haula wala quwwata illa billah idan suka ci wannan itaciyar suka cika cikkunan su tsaf sai kuma a zo musu da wani abinci na daban wanda Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dari ba su da wani abinci face na danyi ƙaya ce wadda take fitowa a cikin sahara wadda take fitowa a cikin ƙasashe masu zafi wadda ba ta da wasu kunnuwa tare da ita sa'an nan mai tsananin ɗaci duk da raƙumi ba zai iya ci wannan itaciyar ba to haka Allah maɗaukakin sarki zai rika ciyar da su wannan ainihin abincin wannan ainihin itaciyar wannan ƙayar la yusmin wa la yughni min ju wadda ba ta saƙi ba sa'annan ko ba ta magani yunwa haka za su rika ci idan ya ci makoshi zai tsinke idan ta shiga cikin hanji hanji za su tsitsinke saboda bala'in da ke ciki la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah bugu da ƙari za a rika zubo musu wasu irin super boiled water ruwa ne masu tsananin zafi waɗanda waɗannan ruwan babu shakka sun fi rana wannan zafi saboda wutar jahannama babu shakka ta fi rana zafi linkin ba linkin to haka za a rika zubo musu waɗannan ruwan waɗanda idan suka sha hanji za su rika tsitsinkewa sa'annan ana feso musu su kamar ana ruwan sama sai an ƙulla hadari suna dube ruwan sama za a zubo musu irin waɗannan ruwan masu tsananin zafi sa'an nan za a riƙa ɗigo musu ruwa waɗanda suke cikin shajaratu zaƙum domin idan aka fasa wannan itaciyar idan ka ɗebo ɗan icenta ka fasa akwai wasu ruwa cikinta ruwa ne na wuta masu tsananin wari waɗanda abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda yake cewa wannan ruwan da za a ɗebo ɗigo ɗaya a tarfa shi cikin tekunan duniya ga baki ɗaya sai a dubi tekun da ya fi kowane teku girma a lalaba a ga pacific ocean wanda ya fi kowane teku girma pacific ocean in ka jefa najeriya a ciki to haka za ta kasance kamar yadda kake cikin masallacin nan to amma a ciki idan aka ɗiga ɗigo ɗaya na wannan itaciyar to zai ɓata ruwan duniya ya ɓata dukkanin wani abinci da ke cikin duniya da wari la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi ne wanda yake cikin sahihul jami duk da yake malamai sun yi saɓani game da ingancin shi amma yana cikin sahihul jami kuma yana cikin da'ifu sunani ibn majah don haka yan uwa musulmi mu dawo daga rakiyar duniya mu bauta ma Allah babu shakka ba mu yi mu cikakken guzuri ba da Allah maɗaukakin sarki zai kalle mu da ayyukanmu to da babu shakka ba mu da wata makoma wadda ta wuce wannan wutan mu riƙa karatun alƙur'ani mu riƙa aiki da abin da ke cikin alƙur'ani mu riƙa ayyuka na alkhairi dare da rana mu rage zunuban da muke aikatawa dare da rana domin ko zunubanmu fa sun cika duniya babu zamanin da ake saba ma Allah a doron ƙasa tamkar wannan zamanin babu zamanin da ake shan giya yawan giyar da ake sha a wannan zamanin babu zamanin da ake zinace-zinace yawan zinar da ake yi a wannan zamanin babu zamanin da ake luwaɗi yawan luwaɗin da ake yi a wannan zamanin babu zamanin da ake ƙuntata ma iyaye yawan ƙuntata ma iyayen da ake yi a wannan zamanin babu zamanin da ake aikata sharri yawan sharrin da ake aikatawa cikin wannan zamanin duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya karantar da mu cewa hakan za ta faru muna cikin mutane na ƙarshen lokaci muna cikin mutane na lokacin da ake samun tashin hankula da rikice-rikice abinda annabi ya ce azzalazil wal balabil girgiza ce da tashin hankali da musibu ga sunan sun biya ƙasa zaharar fasadu fil barri wal bahar banna ta bayyanu a cikin ruwa da kuma bisa doron ƙasa wata zinar ma sai an samu wani tsibiri can tsakiyar ruwa sa'an nan ake yi ana ɗauka hotunan ana yaɗa ma duniya wata zinar ma sai an shiga cikin jirgin sama an je can cikin giragizai a nan ne za a saba ma Allah duk abin da Allah ya iya yi ma ya aikata an saba mishi tare da cewa kuma ga yana a doron ƙasa ƙasa ta yi baƙi ƙirin al'amura sun cakuɗe wutar fitina ruruwa take yi sama'u wanda ya dube ta idan mai hankali ne zai ga ta yi jajir tana kunshe da wasu irin giragizai na fitina da tashin hankula waɗanda waɗannan fitintinnun ba za su gushe suna ƙaruwa ba ba za su gushe suna ƙaruwa ba ila yau milkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari anas bin malik allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce la ya ati alaikum zamanun wani zamani ba zai zo muku ba illa wallazi ba'dahu sharrun min face zamanin da zai zo bayan wucewar shi shine mafi shari bisa ga ainihin zamanin da kuke ciki to wallahi a haka za a ci gaba da tafiya har sai an wayi gari la yuqala fil ardi Allah Allah ba a cewa Allah Allah a doron ƙasa ga baki ɗaya har ma sai ya kasance mutane ba su san ko me ake kira sallah ba idan ka buɗe baki ka ce as-salatu to za su ji ka zo da wani yare na daban haka fitinar za ta yi ta tafiya har zuwa ranar da ainihin rana take fuduwa daga mafaɗarta ranar da kowane mutum zai buɗe baki ya ce amantu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan ya buɗe baki yana nuna cewa ya yi imani da allah alhalin kuma ƙofar tuba an rufe ta ga baki ɗaya rana ce ta musiba rana ce wadda daga ita sai yinin nan na bala'i sai yinin nan na musiba sai yinin nan na tashin hankali sai yinin nan da ake ma mutane wa'adin shi dare da rana yini wanda uwa ba ta son ɗa a cikin shi yini wanda uba bai son ɗa a cikin shi yini ne wanda ɗa bai son mahaifa a cikin shi yini ne na tashin hankali wanda ɗan adam bai taɓa gani ba don haka yan uwa musulmi mu ji tsoron allah mu gyara ayyukanmu mu tuba ga allah ga ayyukan da muke aikatawa babu shakka ba mu yi aiki irin na sahabbai ba ba mu yi aiki irin na magabatan farko ba kamar yadda wani mawaƙi yake cewa a ya gafilan walmautu bil qurbi ya tsara'u a hammuka mar'an fi maribika ya mura'u a jaddad bikal ayyamu wan nafsu tahara'u ka'annaka fi qatbi manunin mubarra'u lalle ba mu yi aiki da abin da muka karanta ba ba mu yi aiki da abin da sahabai suka yi aiki da shi ba wallahi su kan son aikata aiki na gari kuma Allah maɗaukakin sarki ya yabi aikin su a cikin alkur'ani sa'annan ya musu alkawalin aljanna tare da haka ko ba su sakankance suka koma kamar yadda muka koma ba annabi muhammad ma shi da ya san da cewa aljanna wajibi ce ya shige ta amma tsaye yake dare yana sallah har sai kafafuwan shi sun kumbure kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya komu minan laili hatta ta tafaffara kadamahu aka ce ya rasulullahi ka tashi kana ta sallah a cikin dare kana ta kuka menene kukan kuma ba Allah ya gafarta maka laifin da ka aikata ba da wanda ma za ka aikata annabi bai sakankance don haka bai ce bari in kwanta in yi ta bacci ya ce eh ba zan kasance bawa mai godiyar Allah ba haka kuma su as-siddiqul akbar su ma suka kasance to sai gashi mun maye musu mutanen da bamu da wani alƙawali na aljanna a cikin alƙur'ani mutanen da babu wanda ya san makomashi a cikin mu mutanen da babu wanda ya san yaushe ne mutuwar ma za ta afko mishi shin yanzu ne ko yanzu za ta zo ba wanda ya sani to amma mu ne muka saki jiki muna jin daɗin duniya muna annashawa muna ainihin ɗaukar duniya ta kasance uwa gare mu mun watsar da alkur'ani da karantarwar shi mun watsar da annabi da sunnar shi bayan bayan mu mun fuskanci yahudawa suna halaka mu allah maɗaukakin sarki ya tsare mu الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس الآلام بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المن عليهم بتواتر آلائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نذير فمدت فيهم بقدرته مشيئته وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضيء والأمر المردي رحمة وقدوة للعالمين ومهجة, لس ومهجة للسالكين وهجة على العباد أجمعين فدمج به الشرك والمشركين وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان وقد ترك أمته على الوادحة الغراء والمهجة البيضاء وسلك أصحابه وأتب- وأتباعه على أثره إلى جنة النعيم وبعد عباد الله كم أفرطتم في, المس... في المعاصي وفرطتم في الطاعة ونسيتم يوم الأخذ بالنواسي وغفلتم عن قول الجبار الباري الأرض والسماوات إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظا- ونذر الظالمين فيها جسيا وقال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أنت وأنا فكيف أنت وأنا وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة أعدت للكافرين فالنار عباد الله هي دار المشركين ودار الأصاة من المسلمين وهي أشد العذاب وأشد أشد من كروب الدنيا وهمومها فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شدة حرها فقال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم والمعنى أن نار الدنيا لا التي لا يبصر لا لا يصبر العبد على أن يضع يده فيها دقيقة ولا نصف دقيقة جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما عن أمقها فقد خطب أتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تبدي إلى قرارها وقال أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه اتقوا النار فإن هرها شديد وإن قأرها بعيد وإن مقامئها حديد وهذه النار عباد الله لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم كما أخبر الله عز وجل وإن جهنم لموئدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وطعام أهل, أهل النار وشراب وشرابهم عباد الله لو علمتم طعام أهل, أهل, طعام أهل النار وشراب وشرابهم وحياتهم فيها لبكيتم طول حياتكم وقد أخبر الله عز وجل عن طعامهم وشرابهم في القرآن العظيم فقال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع عباد الله نبت في الصحراء كثير الشوك وكثير المرارة وقال الله عز وجل فليس لهم اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين والغسلين هو القيح والصديد والجلود المخترقة من أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال الله عز وجل في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأصيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقال تعالى أذلك خير أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلقها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن قطرة من الزقوم فطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا طعامهم فكيف بمن يأكل من هذه الشجرة الملؤونة ويملأ منها بطنه والعياذ بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم